الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بركاتهم للتافن المقدمة العزية للجماعة الأزهرية درسنا na sha tara a wannan rana mai albarka ta alhamis 19 ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 to za mu tashi a shafi na 41 cikinsa idan ba a manta ba muna nan cikin bayani akan matsalolin wanka ko kuma janaba alhadasul akbar alhadasu al'akbar to malam ya gama bayani akan mujibatul gusle da kuma abubuwan da aka hana mamaye janabayi to sai ce wal guslu min al janabati wanka daga janaba tunda mun ji abin da ke wajabta ta to tunda ta wajaba yanzu kaga sai bayanin wanka mustamilun shi wankan janaba ya kunshi ala fara'ida ya kunshi farillai ala fara'ida fara'ida alan mamnu'un ne min as-sarf li'annahu jaa ala wazni mafa'il wa sunanin haka kuma ya kunshi sunnoni wa fada'ila shi ma mamnu'un ne min sarf sabanin sunan shi ma saboda ya zo bisa wazanin mafa'il fa amma fara'iduhu fa amma fara'iduhu amma farillan wanka fa khamsatun mala yace guda biyan ne niyatu raf'il hadathil akbari abu na farko shine niyyar ɗauke hadasi babba wannan farilla ne ma'ana duk sanda mai janaba ya zo zai wankan janaba to zai kudurta a cikin zuciyarsa zai kawar da hadasi babba ba ƙaramin hadasi ba kar kawai ɗaya niyyar wanka to sun ce wannan ba zai isan masa ba a'a ya kudurta cewa akwai janaba akwai hadasi babba a kansa kuma yanzu ya ɗauke wannan hadasin ya dawo mai tsarki amma wannan sun ce amalul kalbi ne da zuciya ake bukatarsa labin lisani ba wai furtawa zai yi da baki ba an gane yauwa mahalluha alqalb ita niyya bagirinta shine zuciya saboda haka abinda zuciya ta kudurta ta kulla to shine almu'tabar shine abin la'akari ba wai abinda harshe ya furta ba saboda harshe yana iya furta sabanin abinda ma ke ransa ita kuma zuciya duk abinda ta kunsa shi na ba waninsa sai dai in ta canza ta cire shi ta sake kuma tunanin wani abu sabanin harshe zai iya faɗa abinda ma bai yarda da shi ba wa ta'mimu zahiril jasadi na biyu kuma game zahirin jiki bil ma'i da ruwa to me yasa yace zahiri kenan duk abin da abbadi ne to kaga ba dole bane sabanin alhanafiya su alhanafiya sun ce a hatta cikin bakinka wurin dasashinka da haƙora duk sai ka wanke da cikin hancinka su alhanafiya sun ce wajibi ne in kai wanka baka wanke su ba to wankan janaban ka bai ba sai almalikiya suka ce ba haka ba ne an gane cikin baki ai baya baya baya cikin zahirin jiki ai haka dakhilul anf cikin karan hanci shi ma baya cikin zahirin jiki wadda ba wajibi ba ne a wanke shi da shi yasa malayin nan ya yi amfani da lafazin zahir don ya yi raddi ga alhanafiya amma a fakaice sai wanda ya karatu zai iya gane haka ga dalilin da yasa ya faɗi haka waddalku na gaba cuɗan yawa shi ma akwai saɓani wasu na ganin dalku ɗin ba dole ba ne abinda addole shi ne ta'amimul jasad bil ma'idi inda dukkanin jiki ya samu ruwa shi ke to su suna gana ai ba dole sai an cuɗanya ba to shi ma wannan kuskure ne abinda yake daidai a cuɗanya don an ruwaito hakan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata khalilu sha'ari da tsefe gashi ko na geme ko na kai duk wani wuri inda gashi yake bayyana shine kokarin shigar da ruwa karkashinsa eh shi ma wannan wajibi ne an gane yawwa saboda haka can ga alwala kaga aka ce gashin geme ma in yana da yawa to ba dole ne ka tsatsafe shi ba to banda wanka shi wanka wajibi ne eh wannan can ga alwala ne amma shi wanka to dole ne fatar jiki gaba daya asalinta ko ina a jike shi jike shi da ruwa inan geme da kasansa da haka su ma in ka tara ta da yawa to duka sai ka shi kokarin shigar da ruwa ciki sauransu wannan wajibi ne ɗaya ka zuba ruwa sama-sama ko ka yi haka ɗaya da geminka shi kenan to wankan ka bai cika ba ka bar lum'a in ka yi sallah-sallah ba ta yi ba dole sai ka shigar da ruwa ƙarƙashinsa min khilalihi shine idkhalul ma'i min ko fi khilalihi shine ma'anar takhalilul sha'ari din wal mawalatu da bibiya eh ma'ana shine daga gama kaza sai kaza daga gama kaza sai kaza bila ta akhiri an gane? shine muwalati ma'ana ba a son in ka wanke wata gaba to ka ba da wani gab kila sai ta bushe sannan ka je ga wata shi ma ba a bukatar haka ana son ka gama shi fi faurin wahidin a lokaci daya one time ko ina a wanke shaf-shaf shi kenan an gane? eh shi yasa aka ce ai a zuba ruwan sai a cuɗanya jiki gaba ɗaya a lokaci ɗaya wa amma sunanuhu amma sunonin wanka fa arba'atun guda hudu ne albada'u farawa bi gasli ledaini da wanki tafunan hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i kamin a shigar da su cikin ƙwaryar wanka to sunna ne ba wajibi ba ka wanke tafunan hannayenka an gane amma wannan in ya zan hannayen suna da tsalki to nan wankin yake sunna amma ya akwai najasa kaga ko kazanta to wanke su wajibi ne ba ba sunna ba ne saboda wannan najasa din ko kazantar sai cewa mashu da shafar simakhil uznaini kusahin kunnuwa an gane yawwa to shi ma a shafe su wajen wanka to shi ma sunna ne an gane ba cikin kunne ba wannan kusuwar da ke shiga cikin kunne ita ce simahu to ana so in ka zo wankan janaba ka dan shashafe ta da ruwa haka amma ba dole ba ne amma shi cikin kunne wajibi ne wajibi ne a wanke shi cikinsa da bayansa da cikinsa amma ita wannan kusuwar karama addakhila fi ra'si to ita ce simahu eh to ita shafanta ake ba wankewa ake yi ba to kuma shafan ba wajibi bane sunna ne ana bukata in kai wal madmadatu da kurkurar baki shi ne ka sa ruwa ga baki ka wancan da hanafiya sun ka ce wajibi ne malikiya ta ce musu habbi ne su kurkura ma suka ce ai ba ma wankewa ba shi ne ka sa ruwa ka motsar da su sai ka zubar walistin faƙ shaƙu walistin ko shaƙu da shaƙa ruwa ga hanci kenan ko? eh tare da fyace su shi ma sunna ne saɓanin su alhanafiya da suka ce wajibi ne karan hanci cikinsu dole a wanke a wurin alhanafiya in kana bin mazhabin hanafiya to amma shi maliki mai bin tafarkin malikiya shi kaga an so ne ma wa amma fada'iluhu amma mustahabban wanka fa sab'atun guda bakwai ne at-tasmiyatu cewa bismillah eh shi ma malaman fiqh suka ce ba a so karasa basmala din ba makaruhi ne kace bismillahir rahmanir rahim sai dai ka ce bismillah ka takaita iyanan ba sai ka cika ba saboda haka aka nakalto to shi kuma nakali ba a canza shi duk abin da aka nakalto daga annabi haka ake barinsa ko da kana ganin ya dace a dan ƙara wani abu to ba a ƙarawa shi ne bin sunna ɗin yadda aka ce ka yi ka yi ba yadda kai kake so ba ko yadda kake ganin ya dace an gane? saboda ba a ɗora tafiyar da al'amarin shari'a zuwa ga tunanin mutane ba walbada'u da farawa bi gasilin ma ala badani saman daga saman jikinsa min al'azana ƙazanta eh to shi ma musu habbi ne ma'ana yana nufin wajen al'aurarsa in akwai kazanta to ya fara wanke ta musahabbi summal wudu'u sannan daga cikin musahabban wanka alwala an so ya yi ta kamilan cikakkiya shi an musahabbi marratan marratan kuma kowace gaba ya wanke ta so ɗaya wadda ake wankewa. to dalilin da yasa ya ce kamilan akwai malaman da ke ganin kana iya yin alwalla naƙisa alwudu'un naƙis shine ka jinkirta wanke kafafu sai ka gama wanka sai ka wanke su wannan ana kiranta da alwudu'un naƙis to akwai masu wannan fahimta wasu ce shi ma in kai yayi amma su malika suka ce abinda almustahabbu shine kayi alwudu'ul kamil kayi alwala dai yadda ake yin alwala komai ka wanki sannan sai ka fara ne sai ka fara wanka to shi wannan mustahabbi ne amma kuma in kayi naki sadin kuma abin nan wankanka yayi kuma alwala ita ma ta yi sai dai in ka taba al'aurar ka da hannu to wannan kuma alwalar ta walwali can wajen wanka sai kan manta ka taba al'aurarka to dama a mazhaba mun karanta ai ko shafa al'aura muttasilan bil yadi yana walwala alwala eh amma in dai baka taba al'auran ba haka gama wanka to wannan alwalar ta ishe ka kauli na uku wanda suka ce ba alwalar ba dole bane an gane wankan ya wadatar yawwa kuma ya kuma makamal wudu saboda ruwayoyin a kodan da aka ruwaita annabi yana alwala wasu ruwayoyin kuma an ruwaito wankan kawai yake yi kuma in ya gama kawai sai a ga ya je ya yi sallah ba tare da ya sake wata alwala ba to sai su waɗannan malamai suka ce kenan yin alwallan musahabi ne a nan saboda ita ita alwala tsalki ce karami shi kuma wankan tsalki ne babba to dama karami in ya haɗu da babba yakan narke cikin babba da haka hukuncin arwallah yanzu ya narke cikin to da ka gama wankan kawai ka je masallaci ba sai kayan arwallah ba yayi na'am na'am shi ne mun kai bayani yanzu ai na'am zai wanke gabanin Mm.
dole sai zai kai al'aura Mm.
to kuma
Mm.
ba sai ya sake al'aura ba Na sai ya sake alwala.
wannan tana al'aura ne Eh, inda sai da ya gama wankan ne sai ya taɓa alwala. Ka zamo ka zamo faƙihi mana. Yau to kaga nan ne. Sai sai a ɗora mai wannan hukuncin. Eh, amma yanzu kaga yau eh, sai- daidai yake kamar kana alwala kana taɓa al'aurarka. To abin da ka wanke baya ya walwale? bai walwale ba shi walwale arwalla dama sai an samu arwallat kamila ko da tunda bata zamo kamila ba mm. su ma can da aka ce ka jinkirta wankin kawahu saboda in ya zan kila ana tunanin wurin na da datti eh to shi yasa aka ce ka dan jinkirta saboda kada ya zamo bayan ka gama wankan kuma sai ya zan akwai datti kila wurin da kai wankan ba wuri ne na zamani ba to shi yasa Eh, amma dai cewa a yi alwallar cikakkiya to shi ne ya fi wanda dai mala ya kawo a nan shi ne zance mafi kyau Mm. saboda haka inda ya yi wankansa cikakke kuma bai taba alwallarsa ba shi ke ba mu a fahimta yi Mm, kuma ya taba to sai ya yi alwallah wayan bihi sannan yana yin niyya bihi da wan- da wannan alwalar raf aljanabati ɗauki janaba an tilkal a'adha'i daga waɗannan gaban Eh, saboda ita janaba hukuncin ta gaba ɗaya ya shafi jiki gaba ɗaya to in ya zo alwallah niyyar da zai ba irin waccan niyya ce da mun kai a baya ba ta arwalla an gane wadda bata haɗu da wanka ba niyyar ta daban waga kuma arwalla da aka ce yayi in zai yi wanka na janaba to ita kuma daban take ita zai yi niyyar ɗauke janaba waccan kuma zai yi niyyar ɗauke alhadath al'asghar ƙaramin hadis kaga niyyar ta me ta bambanta kuma in bai wannan niyyar ba ko ya arwallar ba ta isan masa ba eh misali ɗaya ya kudurta niyyar alwala to ko ya yi a wurin malikawa ba ta yi ba saboda waɗannan gaban ai lokacin da yake arwallar ai akwai janaba a kansu Hmm? ko babu to me yasa wannan magana suka ce in bai da ra'ayin in ya zo wanka ya sake maimaita wanke waɗannan gaban mun gane yau da ya zo a ruwalla misali sai ya wanke inda ake wanki ko to in ya zo wanka in yana son wannan a ruwalla ya yi amfani da ita to shi kenan sai ya wanke sauran jikinsa inda ba na arwalla ba haga shi ke shi yasa an ga can ya yi mai amma in ya yi niyyar da ba ta ɗauke janaba ba to wannan ba zai isan masa ba dole in ya zo wanka su ma ga ɓarwala sai ya yi sai ya wanke su saboda akwai janaba eh fuka hawa akwai hikima Allah ya saka wuzu da alkhairi sun sa'an nan ifadatul ma'i kwarara ruwa ala ra'asihi saman kansa salasan hassau uku shi ma musahabbi ne eh kamin ya fara wuro- wankan to an so ya- ya- ya ya zuba- ya jiƙe kansa da ruwa gaba ɗaya hassau uku in ya zuba sun sa'an nan ifadatul ma'i ala shiƙihil aimani ko shaƙihil aimani sai ya zuba ruwa akan gefen jikinsa na dama an gani? mana in ya zuba ruwa sau uku ya zuba an gani? yawwa to in gaba ɗaya ke son ya cuɗanya sai ya sake zuba a ɓangaren dama sannan ya sake zuba a ɓangaren hagu to sai cuɗanya jiki gaba ɗaya tun daga saman kansa yauwa in ya cuɗanya kansa gaba ɗaya sai ya dawo ɓangaren dama shi ma ya cuɗanya shi sannan ya dawo ɓangaren hagu eh kamar da yadda ya tartibi wajen zuba ruwa to haka wajen cuɗayawa cuɗayawa ɗin ma ya abin nan in kuma bai sun ya cuɗanya gaba ɗaya duk da ba shi an ka da so ba wannan na farkon shi an kafa da su to in ya zuba ruwan sau uku sai ya cuɗanya in ya cuɗanya ya gama ya gama da kai sai ya zuba ruwa ɓangaren dama shi ma ya cuɗanya shi an gane? eh sannan ya dawo ɓangaren shi ma ya yi mi cuɗanya shi sai ƙarshe ya dudduba inda bai samu ruwa ba ko akwai lum'a sai ya gyara shi to amma wurin fuka ha'u wannan khilaful auladi wancan na farkon ya fi an fi son cuɗan yawa ta zama fi faurin wahidin a lokaci ɗaya ƙablal aisari gabanin ɓangaren hagu walbada'u da farawa bil a'ali eh wato da farawa wajen cucuɗanya wankewa ɗin da farawa da sama ƙablal asafil gabanin ƙasa ma'ana kowace gaba in ka zo to ka fara wanko ta daga sama sannan ka yi ƙasa irin su hannu yauwa irin su ƙafa da shi karan kansa kai duk abin da yana da sama da ƙasa to ka faro shi daga sama wata ƙalilul ma'i shi ma mustahabbi ne a karanta ruwa shi wakan janaba ba a son a yi amfani da me shi yasa can sai kaga suna maganar buta ƙarama ko mudu ɗaya ko biyu sun isa a yi wanka eh to ba a son a yawaita ruwa sosai wasu ma sun ce yin amfani da ruwa da yawa to bid'a ne kamar da sheku usmanu ya ambaci haka a bayanul bid'a shaitaniya da kuma ihya sunna wa ihmadul bid'a to ana so a karanta ruwa amma fa karanta wannan ma'a ihkamil gasli in ya zan za a kyautata wanki in ya zan karanta ruwan zai bayu kawai dai a yi wanki ne sama-sama babu itikadi ba kyautatawa tunan kuma karanta ruwan ba zai yi ba ana nufin ruwan ya zamo ya karanta kuma kowace gaba a wanke ta yadda ya kamata ba wai wankan shafa-shafa ba an gane? a'a bi kasril hamzati ihkam din na ana wa hamza kasara ba ahkam ba dan kace ahkam jam'u hukumin ya zama hukunci hukunci in kace ihkam masdari ne na ahkama yuhkimu ihkaman shine itiqanu shay'i ka kyautata yin abu yadda duk wanda ya gani zai zai yaba maka to shi ake kira ni al ihkam ko al itiqan shi yasa ya ce maka ai itiƙani ana nufin tare da kyautata wanki a gane? yauwa in ya zan ruwan da za ka yi amfani da su ba za su wadatar da jikinka ba yadda ya kamata yauwa to sai ka je ka nemo wasu ruwan sai ka kara don ka fara kuma ruwan ya kare kuma baka mi in ma ba ka da wasu ruwan ba lokacin sallah to kaga ma sai dai ka yi taimama sai dai a wanka bai kammala ba sai dai ka yi taimama ka yi sallah daga bayan ka samu karashin ruwa sai ka yi wanka to nan za mu kwana za a shiga taimama wadda ita badali ce akan alwala badali ce ma akan wanka gaba daya eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh